الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه مالن yace wa qaulul muallif da fadan mai wallafa littafi an gane ko shine mai rauda an gane ko rahimahullah Allah shi masa rahama Allah shi dukkan musulmi rahama fa yastahilu an yakuna shay'ul wahid wajiban haraman kamar ya zamanto abu ne wanda bai yiwa abu ya zamanto wajiban impossible ko impossible ya zamanto wajibi kuma haramun ko haram ta'atan wa ma'siyatan kuma abu ya zamanto da'a ne kuma sabo ne min wajhin wahid ta fuska daya illa anna al-wahid bil jinsi yanqasimu ila wahidin bin naw'i sai dai abin da ya zamanto dai ne cikin jinsi kuma yana rarrabuwa zuwa ga dai a cikin nau'i wa ila wahidin bil aini yana iya zamantowa daya ya hadi a cikin aini zati aw bil adadi ko ko ta fuskar adadi wannan duk sai ya zo maka bayani kun ga shine dadin karatun fiqh don fahimtar usulul fiqh don fahimtar nass idan kana karatun nasoshi babu usulul fiqh bannan da ka tabka tana da yawa dan baka san wahidun bil jinsi ba baka san wahidun bil nau'i ba baka san wahidun bil aini ba baka san wahidun bil adadi to kaga wai an ga zo wajen bayani irin wadannan zuwa kana fada rami Allah ya kyauta izahu ma'ana kalamihi mallai ce to yadda za a bayyana magana shi rahimahullahu Allah shi masa rahama Allah kuma shi mamalan rahama kuma Allah shi dukkan musulmi rahama annal wihdata thalathatu aqsam shi abayan an ce dai ne to ya kasu gida uku wahdatun bil jinsi jinsi ya zamanto daya wahdatun bin nau'i nau'i ya zamanto daya wahdatun bil aini zati ya zamanto daya tau amma al wahdatu bil jinsi ita wato jins kasancewar jinsi daya awin nau'i ko nau'i fala mani amin kauni amin kauni ba'd al afrad al wahid bihi ma haraman wa ba'dahu halalan ba laifi jinsin wani abu sashi ya zamanto haram sashi ya zamanto halal bi khilaf al wahdati bil aini sabanin wato kasancewar an yi tarayya a cikin zati fala yumkin an yakuna fiha fala yumkinu an yakuna fiha بعض الافراد حراما وبعضها حلالا بيوا اتي وحده بالعين ساشي حرام ساشي حرام to sai an zo wajen misali za mu gani misalul wahdati bil jinsi misalin wahidi a cikin jinsi wahdatul ba'ir wal khinzir kaga al ba'ir raqumi wal khinzir da alade sun yi tarayya li annahuma yashmaluhuma jinsun wahid jinsi guda hada su wa huwa al haywani dukkan su haywani ko ba dabbobi bane fakilahuma haywanun dukkan su haywani ne dabba ne fahuma muttahidani jinsan sun hadu ta huskar jinsi wala ishkala fi wato hurmatul khinzir wa ibahatul ba'ir ba lafi a ce an haramta aladai sannan kuma an halatta al-ba'ir wato abin nan raqumi wa misalul wahdatu bin nau'i misalin haduwa a cikin nau'i as-sujudu sujada fa innahu nau'un wahid nau'i guda ne fa sujudu lillahi yin sujada ga Allah wa sujudu lis-sanami da kuma yin sujada ga gumki wal iyadu billah da ma wani duk abin da ba Allah ba yadkhulani fi nau'in wahidin suna shiga cikin nau'i guda huwa ismu sujud sujada wala iskala fi anna sujuda lis-sanami kufr babu shakka cewa yin sujada ga wato gumki kafirci ne bal ma ga wani Allah gaba daya mun ga mai magana ko walillahi qurbatun kuma ga Allah kusanci na kama qala ta'ala kama yadda Allah subhanahu ta'ala ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ko ba haka ba wa misalul wahdatu bil aini misalin kasancewa dai a cikin zati indal muallifi a wajen mai mai wallafa littafi kaga wanga inda mu'allif magana ta domin shi malam da yace inda mu'allif yana son tana yi waye istidraki ko kuma ya faɗi inda mu'allif yana son ya nuna maka cikin littafin wani yake aiki rahimahullahu ta'ala Allah shi masa rahama Allah shi mu malam rahama mu Allah shi mu rahama gaba daya as-salatu fil ardi al-maqsuba yawa yin sallah a cikin kasar da anka kwace al-maqsuba wadda anka kwace yanzu ga larabcin zamani suna kiran al-ikhtisab yi ma mata fi'adi ikhtasaba al-mar'a na ba ta amfance duk da yake abu ne wanda yake tun da ana amfani da shi amma cikin kanun suna amfani da wannan kalmar ikhtisam fala yumkinu indahu an yakuna ba'd afradiha haram wa ba'daha mubahan bai wa sashin ta zaman to halal sashin ta zaman to haram wa idahu muradihi yadda za a bayyana abinda shi malai yake son ya ce shi mai littafin kenan rawda annal musalliya shi mai sallah fi daril maghsubati a cikin gida ko ƙasa ko yanki ko wuri wanda anka kwace idan qama ila salati in ya tsiri sallah shagala bi jismihi al-faragh zai cika da jikin shi al-faragh fili ko wuri alladhi huwa ka'inun fihi wanda yake cikin sa wa shaghluhu al-faragh an gane ko wa shaghluhu al-faragh al-mamluka li ghayrihi a ce mutun ya shiga wurin da ba nashi ba ya cika wurin da ba nashi ba bi jismihi da jikin shi ta'addiyan ta'addanci na ghasbun kwace na fa huwa haram wannan abu haramun fa hadha ar-rukn alladhi huwa al-qiyam wannan rukuni da al-qiyam tsayuwa ko ba ga wani bane ghasbun wato matsayin kwace shi fa huwa haramun haramun ne fa idza raka'a in yayi ruku'i shaghala al-faragha ya cika wannan wuri yayi aiki da wurin da alladhi huwa ka'inun fihi wanda yake a cikin safi ruku'i a cikin ruku'in sa wa idza sajada haka in yayi sujada shaghala al-faragha alladhi huwa ka'inun fihi fi sujudihi zai cika wurin da wannan ko filin da yake wannan a cikinsa a cikin sujada sai zai cika shi wa hakaza haka dai wa shaghlul faragh wa shaghlul wa shaghlul faragh al mamluka cika wurin da an kamallaka li ghairihi wanda ba nashi ba ta'addiyan ta'addanci ne gasbun kuma wato kwace da fala yumkin an yakuna qurbatan ba zai yiwa ba a ce ya kasance kusanci ne neman kusanci ne ga Allah limtina'i saboda ya hanu kaunil wahidi abu guda bil aini wajiban ya zamanto zatin shi wajibi na haramun kuma haramun da qurbatan ya zamanto kusanci wa ma'asiyatan kuma sako listihalati ijtima'i diddaini domin bayyuwa kishiyoyi bi su hadu fi shay'in wahidin a cikin abu guda min jihatin wahida ta fuska daya fayalzamu butlanu salati almazkura kina a fadar shi ra'ayin wannan malam mai rauda sai ya zamanto ya zan wajibi ko sallah ta lalace dai a takaici ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة مالين يتي ومنع هذا ودنسو سن هنا وغا مغانا القائلون ودن سن كتي بصحة الصلاة cewa sallah ta inganta fil ardi maksuba a cikin ƙasa wadda take an kwace ta wa humul jamhur sune jamhur qalu sun ce as-salatu fil ardi maksubati yin sallah a cikin ƙasa wadda an ka kwace fi'ilun aiki na lahu jihatani yana da wato fuska guda biyu an gane ko wato infikakul jiha wanda suke cewa kira a nemi infikakul jiha والواحد بالشخص يكون له جهتان shi abu in yana da zati bi shakhsi zatin shi yakunu lahu jihatani yana da jiha guda biyu huwa ta'atun ta wata fuska ya zamanto ta'a min ihdahuma ta wata fuska wa ma'siyatun min ihdahuma ya zamanto sako ta wata fuska fas-salatu fil ardi al-maqsuba yin sallah a cikin kasar da an ka kwace min haythu hiya salatun ta fuska ita sallah ce qurbatun to kusanci ne wa min haythu hiya ghasbun ta fuska cewa an kwace wurin da aka aiki da shi ma'siyatun sabo ne falahu salatuhu wa alaihi ghasbu sallah tai tana nan kwacin shi kuma yana can fa yaqulu man qala bi mutlaliha wanda yace sallar ta bace zai ce as-salatu fil maghani al-maqsumi yin sallah a wurin da anka kwace laysat min amrina ba ta daga cikin umurnin mu fa hiya raddun amma ida baka ita lil hadith sahih saboda hadisi ingantacce man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd yana cikin sahih muslim ko fa yaqulu khasmuhu wanda yake yana jayayya da shi kenan sai ya ce as-salatu fi nafsiha min amrina ita sallar na hotar cikin min amrina don Allah cewa ki musu salata ko eh kuma buniyal islamu ala khamsin ko fa laysat bi raddin ba amaida ta ba wa innama al-ghasbu huwa alladhi laysa min amrina fa huwa radd amma shi al-ghasbu shine abai daga cikin al'amarin mu kun gani wa alam kun ga irin yadda ake tattauna a ilmance babu kulli babu rigima babu baci babu mutunci dalili da dalili malin yace to wa'lam ka sani anna hasila aqwali ulama fi salati wato takaitattan magana kenan yadda za a takaita magana a taskance ta ga maganganun malamai fi salati a cikin sallah fil makan al maqsub a cikin wurin da anka kwace arba'atu mazahib kaji mazhaba hudu akwai na farko annaha batilatun yajibu qada'uha wasu malamai sun ce batila ta lalace fa hiya batilatun ko inda mai inda mai kawaidi ta lalace ya zan wajibi a qada'uha aramkata وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله wannan shine mafi inganci daga riwayoyi guda biyu daga Imam Ahmad kaga shi da riwaya guda biyu tana yawa ya faɗi wata magana daga farko daga bayan taso daga wajenka ko ko tana yawa an faɗi magana biyu daga gare shi amma guda ce ta inganta shi yasa ilimi abu ne wanda yake mai muhimmanci tantance mas'ala ta ilimi sai ka koma kuma cikin kowace mazhaba manya manyan littattafan da sun ka tattauna kan wannan mazhaba in malikiya ne kana da mudawwana kana da az-zakhira an gane ko idan yanzu shafi'iyya ne kana iya komawa cikin littafin imam shafi'i al'ummu ko kuma alhawi fi fiqh shafi'iyya na imam al-mawardi mujalladi 40 na ko eh an gane ko ko al-muhaddab an gane ko ana abin fi fiqh shafi'iyya ko kuma ka koma cikin hanabila littafi na al-mughni ibn qudama da sauransu haka ne da kai kowace mata baka samu manya manyan littafai ko al-maqsud na Imam Sarkhasi a cikin wato fiqh al-ahnaf al-muhimmu dai dirasa ta muqarana ita ke koya maka ilimi al-fiqh al-muqaran wadanda sun ce kaza da sun ce kaza da sun ce kaza to bayan an kada wannan ina dalilan su ya an kawo dalilan su to dalili fi karfi sai ka samu ilimi waye ilimi amma in ma baka yi nisa ba dauki littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibnu hajar ibnu rushd al andalusi al hafid sai kaga maganganun malamai da dalilan da suka yi sabani ba wai kawai haka da suka sun yi sabani ba akwai karatu da aka yi cikin whatsapp in ku shiga cikin telegram ha eh asbabul ikhtilaf akwai karatu da muka yi a cikin whatsapp cikin group in kun diba cikin telegram ku diba cikin karatutukan da an kai ida'a ta kwanni an yi asbabu ikhtilafil mufassirin an yi asbabu ikhtilafil muhaddithin an yi asbabu ikhtilaf al fuqaha duka akwai bayanai kuna iya diba da littattafai da muka kawo bincike ne mai yawa الثاني نبي أنها باطلة صلى تتابعي ولا يجب قضاؤها أباب إذن واجبها أرمكاتا لأن النهي يقتضي البطلان دومين شي هني ينمى أبو ياباتي أنغاري كو ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المقصود ba a samu ba daga salaf cewa suna cewa mutumin da ya salla a wurin da ya kwace ya sake salla ngani ko yanzu ku kwace ai yana ganin sai dai abin da hali karo rukka bayan baya ne abin saka jona ya ci kari 50 wani 100 wani sai dai lahira wa min qama wa mimman qala bihi al-baqilani imam al-baqilani ya faɗi wannan war razi da imam razi wala yakhfa bu'duhu malin yace to wannan mazhabakin ta yi nisa ko nisan ta bai koyuwa al-thalith na uku annaha sahiha sallati ingantatta wa hiya riwayatun ukhra an ahmad kabi ko riwayat shirk imam ahmad wa alayhi al-jumhur minhum jumhurin malamai da aka aka suka tayi malik wa shafi'i da malik da shafi'i wa aktharu ahli al-ilm da mafi yawancin mabuta ilimi wa aktharuhum ala annaha sahiha la ajra fiha wasu daga cikin su da yawa daga cikin sun ce sallah ce ingantatta amma babu lada kaz zakati idza ukhidat minhu qahran kamar mutumin da ya bada zakka dole sarki yasa an ka kwato ta gare shi ina fata mun ji akwai shari'a musulunci yanzu ko isa shi kwato ta gare ka da sauri dai in ka basu tasu yan ko magana ta kai can in kana so lahira ka biya Allah sai an yi ma ita yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukuwa bi ajibahu mujrubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastu bi anfusikum fadhuqu ma kuntum taknisun Allah kai mun sai na fata an fahimci akwai magana mai yawa a ƙarƙashin wannan na fata an fahimci domin ya ce za a narkar da ita shin wannan zinariyar ta duniya ita ce za a narka ko ko ne wata kamar ta ce za a ɗauka akwai magana ko za a ƙara mata girma ne kamar yadda ya ce kul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah hiya lillazina amanu kawa kayan kawa zinariya da azurfa ko ba ka ba lillazina amanu fil hayatid dunya Allah ya halice su don masu imani kafirai samu ina sun kyama ba za su kama don Allah bai duniya don kafiri ba tun da bai wuta ba Allah shi yasa dukiyar da aka kwace ke ga kafirai Allah kira ta alfayu ta dawo ke nan fa a yufi haka mallamai sun kwaɗi ba ni ne hoton gaba ba shekul islam ibn taymiya ma ya faɗi haka ka wani shoyoyo ne an gane ko to hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al qiyamah ke bance ci to zinariya tana duniya ita za a kai a lahira tunda ya ce khalisatan yawm al qiyamah shi kun ce a jinsi ake nufi jinsin kawa ake nufi shi yasa fahimtar nasoshi sai an tashi tsaye yan uwa Allah ya taimake mu war rabi'u na hudu annaha sahiha cewa ingantatta ce wala hu ajru salatihi ina da ladan sallarsa wa alaihi itmu ghasbihi kuma ina da zunubin kwacen da yayi wa hada aqyasu wannan shi yafi zama daidai da kiyasi kuma yafi dacewa ni ma dai ina ganin da yawan ganin akan shi amma ban ci da ta kwashi dauke wata sabani a wani a yi su dacewa da kiyasin adilla na shari'a